إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da saduwa a wannan safiya ta ranar wato talata wadda ita ce safiyar 27 ga watan jumadal akhira hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da ranar tara ga watan Februari shekarar miladiya ta 2021 a wannan darussa namu na ladubban ilimi daga littafin tazkiratus sami' wal mutakallim في أدب العالم والمتعلم واللفر الإمام القاضي بدر الدين محمد ابن إبراهيم ابن جماعة الكناني الله بنجي يغفر تامسا ابن جماعة يارسني شكرا تدري بكوي دا تلاتين دا أكو بان هجر منزان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم wannan darussa suna zuwa muku ne daga makarantar mu ta Darul Hadith Salafiya da ke Zaria a Nigeria makarantar Margayi Mala Albani Zaria Allah ubangiji ya gafarta masa idan ba manta ba muna ci gaba da bibiyan wannan malami a inda kika muna bayani akan ladubban zama a makaranta ɗalibai waɗanda suke kwana a makarantu na ilimi da tsangayoyi da cibiyoyi na koyo ko karanta da ilimin addinin musulunci suna da buƙatar su lazimci wasu ladubba na musamman za mu tashi a inda yake cewa a cikin shafi na 142 as-sabi'u an yakhtara bi jawarihi in amkana aslahahum halan wa aktharahum shigalan وأجودهم طبعا وأسونهم عرضا yace asabi'u ladabi na bakwai an yakhtara bi juwarihi yana da kyau dalibi wanda yake kwana a makaranta ko ta tsangaya ya zabi waɗanda zai makwabtaka da su cikin dalibai ƴan uwansa wanda za su zama abokan shi na kusa da shi in amkana in ya samu hali ya zabi aslahahum halan mafi nagarta a cikin mutane shi ya kamata kai abokantaka da shi a matsayinka na dalibi wa aktharuhum shigalan dalibi wanda yafi shagaltuwa da harkar ilimi da ake wanda ilimin koyan ilimin ya dame shi wa ajwaduhum tab'a wanda kuma yake da dabi'a mafi kyau wa aswanahum 'irda wanda kuma yake da mutunci da ya kuna mu'inan lahu ala ma huwa bi sadadihi domin wannan zai taimaka maka kai dalibi akan abin da kake ciki na harkar koyon ilimi ومن الأمثال إنا دقى تكين كرم مغنغنو ودن دسك شهررو الجار قبل الدار نيمو مقبتي كابن كنيمو جدا لسافا إناني مقصواي مقبتنك كابن كسي جدا كوكا جنا جدا والرفيق قبل الطريق نيمو أبوكين تفيا كابن كهو حنيا والطباع سراقة wato halaye suna satan juna suna naso mutane suna koyan halin juna kamar yadda mawaƙi shata ke cewa mai zama da mutanen banza za ya ji zancen banza to haka abin yake wa min da'abi aljinsi at-tashabbuhu at-tashabbuha bi jinsi na daga cikin ɗabi'ar mutane shine su kwaikwayi junansu eh kamar da larabawa suke cewa ne man adaman nazara ila shay'in asarafi wanda ya daɗe yana kallon abu to abin yana mashi tasiri in kana kallon wani wani abu da kake kallo zai maka tasiri wanda ya saba da kallon wasu nau'i na fina-finai ko wasu wasanni ko wasu harkoki za ka ga irin wannan harkokin sun yi tasiri a gare shi abin da kake gani yana tasiri a gare ka kamar yadda kuma ibn timiya yake faɗa cikin alistik ama yake cewa annasu ka asrabil qita majbuluna ala tashabbuhi ba'dihim bi ba'd mutane wato suna Allah ya tsara su akan kwaikwayon kamanni ko ɗabi'un junansu da haka sai ka nemi mutanen kirki wanda za su taimake ka wajen zama kai ma mutumin kirki wal masakinu aliyatu liman la yad'ufu an suudi kan bene idan akwai gidan sama bene to waɗanda ya kamata su zauna a gidan saman nan a makaranta bene su ne waɗanda ba za su yi raunin hawa ba masu ƙuruciya wanda ba su da nauyin jiki wanda ba su da ciwon kafa aula wannan shi ya fi dacewa wa su'udu ilaiha aula bil mushtagil idan ba ka da larurar ciwon kafa to ka zauna a can sama inda babu mutane sosai ba ka jiyo hayaniya shi ya fi maka wa ajma'u li khatirihi kuma wannan shi zai tattara maka hankalinka wuri daya idza kana al-jiranu salihina musamman ya zama makwabtan mutane ne na gari wa qad taqaddama qawlu al-khatibi anna al-ghurafa awla bil hifzi malam yace maganar khatibu ta gabata a inda yake cewa wato ɗakuna su suka fi dacewa da inda za ka zauna kai hadda wannan magana ta wuce a baya can shafi na casa'in wa amma dha'ifu amma mutumin da ke da rauni wal muttahamu da wanda ake tuhuman shi da rashin gaskiya ko rashin kamewa ko rashin mutunci ko wani abu na rashin daraja wa man yuqsadu lil futiya da kuma wanda mutane na zuwa gun shi neman fatawa neman amsa da tambaya da neman ƙarin bayani wal ishtighali alaihi suna zuwa dan su koyi karatu a gurinsa fal masakin sufuliyatu aula bihim to wannan yafi dacewa su zauna a ƙasa kassa haube ne wanda an san mutane na yawan zuwa gurin shi dalibai da masu neman fatawa ko kuma wanda ana shakkar mutuncin shi da zai iya tsarewa ko mutuncin wurin zai iya yin wani abu wanda bai dace da mutuncin wurin ba akwai wanda watakila yana da sakaci ko yana da rashin kulawa ko yana da wata ɗabi'a mara kyau to wannan su bai dace a basa a can sama nesa da inda ainihin za a iya ganin me suke yi ba wal maraqi allati yaqrubu taqrubu min al babi matattakala staircase wanda ke kusa da kofa aw min ad dihlizi ko wanda ke kusa da farfajiyan makarantar aula bil mawsuqi bihim ita ya kamata a bar ma waɗanda aka amince da su su dinga bin wajen wal maraqi ad-dakhila su kuma irin staircase wanda suke boye irin na cikin corridor din nan wanda baka ganin su allati yutaju fiha ila al-mururi bi ardil madrasa wanda sai ka ratsa cikin makarantar sannan zaka shiga aula bil majhulina wal muttahamina ita tafi dacewa da wanda ba san su ba da wanda ake tuhumar su wa aula alla yaskuna al-madrasa wasimul wajhi aw sabiyyun laysa lahu fiha waliyun fatin yace wato abin da yafi dacewa kada yaro wanda yake mai kyakkyawan jiki ko kankanin yaro mara girma wanda bai da wanda zai kula da shi waɗannan bai dacewa su dinga kwana a cikin hostel saboda tsoron yiwuwar faruwan fitina ta luwaɗi eh wanda takan faru hatta a makarantu na allo da wuraren da ake kwana a hostel zaka ga yara suna yin irin wannan to duk yaran da ake ganin akwai yiwuwar shedan ya riya wa wani ya sha'awarsa to bai kamata a bar shi yana kwana cikin ƴan uwan shi katti maza suna hada jiki da su ba wa alla yaskunaha nisa'un fi amkinatin tamurru rijalu ala abwabiha sannan kuma kar a bar mata suna kwana a makarantu inda maza ke wucewa ta inda suke idan har akwai makaranta ta kwana ta 'yan mata makarantar boko ce ko ta hadda ko an hada boko da islamiyya ana yi kamar galibin makarantun waɗannan to wajibi ya zama wato 'ya'ya mata su zama a killace suke alhamdulillah ala fadlihi kamar yadda muke mu a nan albani science international academy ga yara mata da suke bodin anan suna killace kwarai babu wanda yake shiga wurin su sai mata malamai masu kula da su da sauran malaman su ma maza sai dai su da su a aji ba sa ba wanda yake shiga inda suke a killace to haka ya kamata a killace su killacewa mai matukar wato nazaha da tabbatar da cewa lalle babu wani namiji da ke zuwa inda suke don toshe kamar barna wa Allah yaskunaha nisa'un fi amkinatin tamurru fi rijalu ala abwabiha aulaha kuwan tushrifu ala sahatil madrasa ko wanda aka masa ko kuma kar su zauna inda aka musu alkuki shine kuwan jam'u kuwa kuwan alkukai za a ce kenan ko wato wurare da aka yi wunduna wanda ana wucewa ana hangen su ta cikin wunduna kamar hostels irin na wasu makarantu za ka ga akwai irin wannan fitintunan yan mata ana wucewa ana ganin su akan bene ga sanan da rabin sutura rabin tsirara da makamantansu wannan ba shi da kyau haka wayan bagi lil faqihi Allah ya dukhula yudkhila ila baitihi man fihi ribatun yana da kyau malami kai ya dinga shigar da wani cikin gidansa mutumin da akwai shakka ko kokonto ko damuwa game da shi wato kada a ga malami yana shigar da mutane cikin gidansa wanda ake tunanin waɗannan bai saka boyi gun malami yan wiwi ne ko yan daudi ne ko wasu karuwai ne ko makamancin haka waɗannan kai dinga shigar da su gidan shi ko ɗakin shi domin wannan zai jawo akwai wato zargi zai dinga shiga tsakanin shi da mutane man fihi ribatun aw sharrun ko wanda yake masharranci aw qillatu dinin ko wanda yake da karancin addini wanda ba a mashi kallon mutumin kirki karka dai dinga shiga ɗakin ka kana ustazu wala yadkhulu ila baiti man baiti man fihi ribatun aw qillatu dinin shi ma kuma kai ya dinga shiga gidajen irin waɗannan mutanen idan kana ustadu idan kana rukuya kar ka bari mata su su dinga keɓancewa da kai koyaushe haka babu wani tsari babu wani abin nan zaka shiga cikin damuwa zaka shiga cikin zargi a gun mutane wala yadkhulu ilaihi man yakrahu aluha kar kuma ka shiga da mutum gidan da ka san masu gidan ba sa son kana shigo da irin wannan mutanen inda aka baka haya ko inda aka ba da wato aka ba da aro ko inda kake wasu harkoki naka ka dinga shigar da mutanen da ka san masu wurin ko mutanen da ke zaune a wurin ba su san su ga irin wannan mutumin a wajen auman yankulu sayyi'ati sukkaniha ko kuma ka shigo da mutumin da zai dinga daukan labarin gulma daga wajen yana kaiwa wani waje au ya nummu alaihim ko yana musu annamimanci au yuqi ubainahum ko ya hada gaba tsakankaninsu au yushghiluhum an tahsilihim ko zai kawo musu abin da ya shagaltar da su daga karatunsu ya kawo musu wata damuwa ko ya kawo musu wani abu na yayi ko wata sabuwar ƙarya da makamantansu wala yu'ashiru fiha ghayra ahliha kar ka dinga zama da kowa a cikin makaranta sai mutanen makaranta wannan ladabi kenan na na bakwai da ya ambata kokarin kiyaye mutuncin wuri da kiyaye mutuncin kanka da kiyaye mutuncin abokan zamanka a wurin asaminu na takwas idan kana sakanahu سكنه في سكنه في المسجد في مسجد المدرسة أو في مكان الاستماع ومروره على حضور على على حصره وفرشه فليتحفظ idan ya zama a sakanuhu wurin zamanka ko wurin kwananka fi masjidil madrasa yana cikin masallacin makarantar ne au fi makani listima ko wani wuri da ake taruwa kamar hall ko common room ko dining ko makamantansu wa mururuhu kuma kai kana wucewa ne ala husrihi akan tabarmai wa furshihi ko carpet abin shimfiɗi faliyata haffaz to ka dinga taka tsantsan a inda su'udihi ilaihi sanda za ka hau kan waɗannan ababen zama min su ƙoƙi shay'in minna alaihi kai taka tsantsan kakka zo ka ɓata musu tabarmi da daddumomi ko ka cikin masallaci da takalmin ka ka ɓata musu wuri wala yuqabilu bi asfaliha alqibla kar kuma ka sa ƙasan takalminka ya kalli alƙibla ka jingina su su kalli alƙibla wala wujuhan nasi ko su dinga kallon fuskokin mutane wala bahu ko kuma ka sa musu ƙasan takalmi akan tufa bal yaj'alu asfala ihdayhima ila asfalil ukhra za ka haɗa takalmin ne ka haɗa bayan takalmi da bayan na dama da bayan na hagu sai ka haɗa wuri ɗaya kamar yadda za ka yi da takalmin kan za ka riƙe a hannu ko za ka saka aljihu ko wani abu makamancin haka malam ya ci gaba da cewa ila asbalil ukhra ba'da nafdha bayan ka karkade dattin wala yulqiha ila al-ardi bi unfin karka dinga wurga da takalmi da karfi a ƙasa haka sharab kai wurgi da su wala yatrukha fi madhannati majalisin nasi karka dinga barin takalmin ka inda ake tsammanin mutane na zama wal waridina ilaiha ghaliban da kuma wato masu wucewa a mafiyan lokuta ka tsarafai suffa kamar farfajiya inda mutane suke zama ko inda suke wucewa ko inda suke yin sallah ko inda ake jona sahu bayan sau masallaci ya cika karka bata takalman ka a wurin yadda mu muke din nan babu tsari mutum ya mutane su wadar takalman su ko ta ko ina ba su damu ba yace bal yatrukuha idza tarakaha yace zaka bar su ne idan ka bar su din fi asfalil wasti a can wato mafi kurewar waje wa nahawihi ko makamancinsa to a zamanance ma akan yi wurare na musamman a masallatai na aji takalma sai ka ajiye inda aka yi designated wuri da aka yi aka saka kanta ko wani waje sai ka je ka ajiye ka takura wa kowa wala yad'uha tahta al-husri kar ka bar takalminka a ƙasan tabarma fil masjidi a ainihin wato masallaci bi haisu tankasiru har ka je ka karya musu tabarma yana magana kan tabarma irin ta da ne ta kaba kar ka je garin haka har ka lalata tabarma ta ainihin masallacin musulmai ina fata mun gane wannan mala ya ce wai za sa kana fil buyuti al'uliya idan ya zama wurin kwananka shine saman ɗaki can cikin bene khaffafal mashiya idan ka zo tafiya ka dinga yi a hankali kaga dinga taka bene darab darab darab kana da mutane wal istilqa'a alaiha da yawan kwanciya a wajen wa wada'a ma yasqalu kai la yu'zi man tatahu kar kuma ka dinga sanya abubuwa masu nauyi a sama kar ka cutar da na ƙasa musamman yana magana kan gine-gine irin na da waɗanda ba su kai ƙwarin irin waɗannan ba wataƙila ko kuma akwai yanayi wanda akwai cutarwa an ka saka wani abu wa idza jtama'a athnani min sukkani al-ulwi aw ghayrihim fi fi darajati lin-nuzuli badara asgharuhuma bin-nuzuli qabla al-kabiri yace idan aka samu mutane guda biyu waɗanda suke masu kwana a sama a cikin bene suka haɗu akan matattakala akan staircase wajen sakowa badara asgharuhuma bin-nuzuli qabla al-kabiri to kankanin su ya sauri ya sakko kafin babban saboda shi babba yana buƙatar lokaci don ya tafi a hankali ba zai iya gudu ba wal adab yace lil mutaakhiri an yalbasa wala yusri'a abin da yake ladabi ga wanda yake shine yazo a makare ka riga shi fara hawa staircase din watakila irin na da ne waɗanda fala mutane biyu ba su iya wucewa ba ce to sai ka jira ka jinkirta har sai wanda ya riga ka hawa ya sauka wala yusri abin nuzuli kada ya gaggawa sauka ila an yantahi almutaqaddimu ila akhir daraja min asfal har sai wannan ya kware zuwa can sama daga inda ya fara tahuwa daga ƙasa in kana kabiran ta akkada zalika idan babba ne wanda ya girme ka to wannan ya nuna ƙarin ƙarfin buƙatuwa zuwa ga kajira har sai ya sauka kafin ka sauka wa in istama'a fi asfali daraja للطلوع تأخر أصغرهما ليسعد أكبرهما قبله yace idan kuma wa inistama'a fi asfalid daraja idan sun haɗu ne a ƙasan ainihin wato a can ƙasan staircase ɗin littulu'i da za su fara hawa ta akhara asgharuhuma to ƙaramin sai ya fara jira li yas'ada akbaruhuma qablahu dan babba ya hau a wancan idan suna kai ne su biyu kai kankare kai sauri ka sauka ka ba babba waje amma idan kafin ku hau ne babba ya zo to za ka jira sai ya gama hawa sannan kai sai ka hau ina fata mun gane wannan malam ya ci gaba da cewa attasi'u na tara Allah ya takhida babal madrasati majlisa kada ka mai da kofar makaranta bakin makaranta ka mai da shi majalisi wurin zaman fira balla yajlisu fihi idza amkana illa li haja kar ka sake ma a ganka kana zama irin wannan majalisai na bakin makaranta kofar gate din makaranta kana zama sai in ya zama da bukata ta dole zaka gaisa da wani ko zaka dan ci wani abinci ko zaka yi alola ko wani abu na dole au fi nudratin ko kuma wato ɗan kaɗan kaɗan ƙanƙanin lokaci liƙabbin au dai sadarin saboda wani ƙunci ko ta damuwa kana so ka ɗan samu raha wala fi dihiliziha ko kuma wato abin nan cikin farfajiya kaka dinga zama almahtuki ila at-tariq wanda aka tsaga hanya a cikin shi fahiya faqad nuhiya anil julusi ala turuqat an hana dama zama akan hanya wanda yana cikin hadisi bukhari ya fitar da shi daga abu sa'id al-khudri da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa iyyakum wal julus ala turuqat wanda hadisi ne sananne suka ce ba za mu iya ba dole sai mun zauna dan wurin sana'ar mu ne da majalisun mu annabi ce to ku dinga baiwa hanya haƙƙinta rintse ido da cire datti da mai da sallama da umarni da kyakkyawa da kuma hani daga mummuna wannan gabar jama'a tana da muhimmanci musamman a wajen mu ɗalibai yanzu kun ga a nan makarantar mu ta dara hadisi salafiya Allah ubangiji ya kara mata daukaka da kiyaye ta akwai mutanen mu da dama da suke da wannan ɗabi'a yanzu bakin makarantar nan an mai da shi majalisai ga sunan kala daban-daban tun malam yana raye Allah ya gafarta mishi yake faɗa akan wannan abin cewa ba daidai bane kuma haka din da kaje majalisan malamai zaka ga akwai irin wannan ɗabi'ar wani lokaci ma abin takaici a daidai sanda ake yin wani darasi a cikin masallacin ko a cikin makarantar wasu kuma suna ganin su fa 'yan wurin ne ɗalibai ne amma wannan karatun ba su da buƙatar shi a tunaninsu sai su fito su kafa majalisi sai ta surutu da sauransu wasu ma ana jiyowa daga cikin masallaci ana karatu suna waje suna hayaniya tsakanin da Allah 'yan uwa masu albarka wannan ba daidai bane wannan ba daidai bane mu daina mu gyara kaji abin da yake cewa na da gaske ladabi kar ka dinga zama a kofar makaranta kamar da shi majalisinka na zama wa hadha min ha au fi ma'anaha wa hadha minha au fi ma'anaha zama a bakin makaranta na daga cikin abin da aka hana na zama akan hanya ko kuma a ce ma'anarsa daya la ma in kana mimman yustahya minhu musamman ma idan ya zama wanda zai zauna din wani mutum ne da ake jin nauyinsa ake jin ake jin kunyarsa in ya zauna za a samu wato yanayi na ana kunyar shi au mimman huwa fi mahalli tuhmatin aula ibin ko kuma mutumin da yake ana tuhumarsa ko kuma yana da yawan wasa ya zama shine kuma duk wanda ya zo wurin ku shi zai fara gani mutumin da yake abun tuhuma ko mutumin da yake wato bai san mutuncin kanshi ba da daraja wali annaha fi madhannati dukhuli faqihin saboda kuma wurin ana tsammanin hanya ce ta wucewa malami bi ta'amihi da dan abincin shi da zai ci ko ya siyo aw hajati ko ta bukatar shi fa rubba mastahaya min al jalisi wani lokaci zai ji kunya waɗanda suke wurin ya fito kamar yanzu anan mutum zai fita ne yana ya ga taron wasu bai iya tsayawa ya sai rake ko ya sai wara ko ya sha shayi wani bai iyawa saboda fillanci wani bai iyawa to kaga kun takura mishi ku da kuka tare a wajen au takallafa salamahu alaihim ko kuma zai tarsa su zuwa ga sai ya musu sallama yana cikin wata damuwa ko yana cikin wata harka bai so ya kowa magana ko bai ma ga kowa ba kuma dole ya zama dole akan shi musu sallama wa fi madhannati dukhuli nisa'i man yata'allaqu bil madrasa ko kuma wato wuri ne da ake tsammanin ‘ya'ya mata wanda suke da alaƙa da makarantar kamar ɗalibai kamar mata masu yin karatu a nan musamman mata da ke karatu a azuzuwansu na mata zalla su ma hala wurin wucewarsu ne wa ya shukku alaihi zalika ko kuma wata mace take da alaka da wani a wurin ta zo recession ma yaronta ta zo duba ɗanta ɗalibi ne a nan kaga ta da alaka da shi to zai mata nauyi ta wuce ta zatsa maza duk wannan abubuwan da ya kamata a lura da su wa shukku alaihi zalika wa yu'dhihi wa li anna fi zalika batalatan wa tabaddula kuma saboda shi mujarradin zaman da zaka yi ta zama kawai zaman dirshin a kohon makaranta wannan badala ce wato wannan rashin aikin yi ne wannan bata lokaci ne wa tabazzulan da kuma albazaranci da lokacin ka ba abu ne na alheri ba ولا يكثر التمشي في ساحة المدرسة بطالا من غير حاجة إلى راحة أو رياضة أو انتظار أحد kar kuma mutum ya dinga yawace yawace a cikin makaranta ya shiga nan ya fita ya shiga ya fita ya shiga ya fita ana darasi kana shiga kana fita wannan alama ce ta baka dauki darasin da muhimmanci ba duk abin da ake a ce ana kana shiga kana fita za ka ga baka dauka da muhimmanci ba a ce neman aure ne aka je yi kai ka je ka neman wani kaninka aure ko ɗanka amma minti ɗaya biyu ka fita ka buga waya minti ɗaya biyu ka fita ka buga waya me kake tsammanin surukan ɗan naka ko prospective surukan ɗan naka za su tsammanta ka san abin da kake ko ka san abin da ya kawo ka za su ɗauka ka ɗauki abin da suke yi a wajen da muhimmanci da ka yawan shiga da fita min gairi hajatin ila rahatin ba wai don bukata zuwa ga wani hutu aure yaza ko wani motsa jiki a wunti zari ahadin ko jiran wani ba wa yuqallilu al-khuruja wad-dukhula ma amkanahu yi ƙoƙari ka rage yawan shiga da fitanka matuƙar iyawa. Yi sallimu alaman bilbabi idamar rabi, kuma duk sanda za ka wuce ta ƙohon makaranta, to kai wanda yake wajen sallama mai gadi ko malamin da ke wurin ko ɗalibi ko wane ne yi ƙoƙari ka kama shi sallama in za ka wuce. Wala ya dukulu mai da'atiha, kar ka dinga shiga mai da'ata hal'amma. wuraren alola makewayi ko wurin alola wanda yake gama gari na kowa da kowa inda ziham min al'ama sanda aka cika wurin ila ne darura idan mutane suka yawa sai ka jira su ragu lima fihi min tabazzul saboda a cikin shi ma akwai almubazzaranci da rashin tsari wayata anna indahu zaka bi a hankali har lokacin kai kawo wayatrukul baba in kana mardudan tarkan idan bayi ne wanda yake rufaffe kafin ka shiga za ka ɗanƙwasa ƙofa ƙwanƙwasawa wanda yake hafifan a hankali salasan ƙwanƙwasawa sau uku sun mai fitahu bi ta'anin sannan ka buɗe a hankali ma'ana a ce ga bayi ka za ka shiga bayi irin waɗannan public to kar ka je kawai ka faɗa sai ka ɗan ƙwanƙwasa don tabbatar da cewa babu wani a ciki in bayan ƙwanƙwasawa uku baka ji motsi ba sai ka buɗe a hankali ka shiga wala yastajmiru bil ha'iti idan kai biya bukatar ka a cikin banɗaki public irin wannan karkace zaka goga azzakarinka a jikin bango kai tsarki da shi fa yunajjisuhu kaga zaka lalata musu bango ya najisa wala yamsahu yadahu bil mutanajjisa bil haid ko kuma ka goga hannunka wanda yake da najasa ka goga shi a jikin bangon aidan wannan ma karkai wannan ma duka ladabba ne da ya kamata a kula da su al'ashru na goma Allah yanzura fi baiti ahadin fi mururihi min shuquqil babi kar ka leka ɗakin kowa ko wato dormitory ko gida na wani can daban ko na wasu daga ramin kofa ko wani ɗan wuri da labule ya cire ko kaza kar ka leka musu shuquqil babi wa nahwi kar ka leka musu wala yaltafitu ilai ballantana kuma ka waiga idza kana maftuhan dan yana buɗe ka waiga ka ce sai ka gani irin da mutane suke in ya zo wuce ta kofar ɗaki ko gidan wasu an buɗe sai ya tsaya mata kunna ya ga wai mai ke cikin gidan wa in sallama sallama wa huwa marrun min ghairi iltifati in ma zaka musu sallama kai sallama ka wuce ba tare da ka waiga ba wannan yafi tsare maka mutuncin ka da nasu wala yukthiru al-isharata ila turqati kar ka yawaita wato nuni zuwa ga hanyoyi ka nuna nan ka nuna can la siyama in kana fihinna nisa'un musamman wuraren da mata suke ka dinga nuna su wala yarfa'u sautahu jiddan fi takrarin aw nida'i ahadin aw bahthin kar ka dinga yawan daga murya wajen maimaita magana ko kwallawa wani kira ko wajen tattaunawa da wani wala yushawwishu ala gari ko kuma ka sa wani ka damu wani da muryarka ko da hayaniyarka ko kana buga waya ko kuma kana abin nan kallon TV ko ka ɗaga muryar rediyo ko makamantansu kar kai wannan duka bal yakhfiduhu ma amkanahu mutlaqan kai kasa da muryarka iya iya wakka la siyama bi huduri musallina aw huduri ahli darsi musamman akwai ana sallah ko ana wani darasi kar a ji muryarka tana ɗagawa dan kana buga waya ko kana magana da wuri wa yatahaffadu min shiddati waqil qabqab lalle kuma ka kiyayi wato shiddatu waqa'il qabqab tsananin abin nan wato motsi ƙara na alqabqab asalin lafazin qabqaba idan aka ce qabqaba kai ana nufin duk wani ƙara mara daɗi wani ƙara mara kyau wani ƙara mara tsari idan yana zuwa asali da ma'ana iri daban-daban amma ana abin da yake nufi shine ƙaran igiyar takalmi akwai suna da igiyar takalmi da ake yi da da ake ƙara mata wani ɗan itace a jikinta haka ko wani abu wanda kamar yadda misali za ka ga ana yi ma silifa da idan silifa ya tsinke a sa wani abu a ƙasa ɗan itace ko ɗan wani ƙarfe a tare da tsimma lakan ka tafiya da zai dinga ƙara kwaras kwaras kwaras din da ka taka to wannan za ki shi suna qabqab haka za ga al-ahmaq wawa ana ce mishi qabqab haka al-kazzab makaryaci ana ce mishi qabqab haka ƙaran abin nan jigida irin abin da mata suke sakawa a jikin kwankwasansu ɗin nan ko wanda ake zubawa a jikin riguna irin na da shi ma ƙabƙabu ne hakan aka ce rajulun ƙabƙabu bi ma'ana rajulun kathirul kalam to haka da ibnu manzur ya kawo su kala daban-daban daga ciki akwai ma'ana wata take ma ma'ana ce ta tana da alaka da abin nan wato al'aura da yake cewa alƙabƙabu shine alfarjul wasi'u kathirul ma'i idza aulajar rajulu fihi zakarahu qabqaba inji azzabidi kenan cewa farjin mace wanda wanda ya bude ya zama yayi wawulo ta dade da fara abin nan wato haihuwa ko makamantan su al'aurata ta bude ta yadda idan mai gidanta ya zake mata to sai ya ji wato abin nan ya shiga cikin al'aurata yana yana zakarinsa yana karan ruwa da yake gamuwa da shi wannan ma suna ce mashi kabkab in ji azzabidi a cikin littafin tajul arus wallahu alam to almuhimu dai alkabkabu a nan shine wato abin nan a karan abin kasan takalmi wanda yake da kara wal unf wal unfi fi iglaqil babi kar kuma ka dinga buga kofa an ka zo kulliya garam ka buga sai kowa ya ji kofar daki ne ko windo ne ko kofar mota kuma menene wa izajil mashi fil khuruji wad dukhuli was su'udi wan nuzul da kuma yin tafiya babu tsari wajen shiga da fita ko hawa ko sauka daga bene wa tarqi babil madrasa bi shidda haka nan karka dinga yawan buga kofar makarantar da karfi ko kofar gida ko kofar daki la yutaju ilaiha tsananin da ba a bukata wani da'i man bi a'lal madrasati min asfaliha ko ka dinga kwalla wanda yake can saman bene dinga kwallawa na ƙasa ƙara yana cewa salisu ko habibu ko ɗan tala haka kana ƙwara mishi kira babu tsari babu ba a sanyar wannan illa an yakuna bi sautin mu'tadilin inda alhaja sai dai zaka yaka da murya wata ke madaidaiciya a daidai sanda ake da bukata wa idza kanat almadrasatu makshufatan ila at-tariq saliki min babin aw shubbakin tahaffaza fiha min at-tadarruji an siyabi yace idan makaranta tana da kofa take budaddiya ko ana iya hango mutum daga inda yake to kai kokari karka dinga cire tufafinka sanda wani zai ganka wa kashfin ra'asi tawili ko tsawaita bude kanka in gairi haja ba tare da bukata ba karka din ka ji ana ganin tsaraicinka wai ta jannabu ma yu'abu kuma ka guje wa duk abin da yake al'adance ko a hikimance ko a ganin daraja irin taka ko kuma a shar'ance musamman abu ne wanda yake abin aibatawa kal akli mashiyan kamar cin abinci kana tafiya kana ci kana tafiya kana ci kamar rago ko tinkiya ba kyau wannan wa kalamil hazili galiban da kuma magana ta zolaya karka yawaita magana ta zolaya alhazal shine wato almizah bila ta'aqqul raha wadda babu hankali a cikinta shi sa Allah ya ce Qur'ani wa ma huwa bil hazl ba raha bane ta rashin hankali kada ka zai wata raha da surutu mara tsari haka babu mutunta kai wal basti bil fi'li da kuma duk abin da za ka karka yawaita duk abin da za ka yi ko me za ka yi ka yi shi kaɗan wa faratit tamatti da kuma wato abin nan nauyin jiki da saƙul komai ka dinga nauyaya shi wata mayulu alal jambi wal kifa ko kuma ka dinga tafiya irin ta takama irin tafiya ɗawisu shine alal jambi wal kifa kana alƙafa kana tafiya kana rangaji wadda hakil fahishi bil qahqaha haka nan ka guje wa dariya wata take mummunar dariya ana kyakketawa ka guje mata ita ma ba ta da kyau wala yas'adu ila sat'iha al mushrifi kar ka je ka dinga hawa saman gini min ghairi hajatin audurratin in ba ya zama dole ba shi ma bayi daga cikin ladabi da ya kamata kana ɗalibi a ganka ainihin wato kana yin shi to za mu saurara a nan saboda ƙwarewar lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah wanda ko dai shi na gaban ko kuma aƙalla darasi guda biyu insha Allah za mu ƙarasa wannan littafi na tazkiyatu sami'i wal mutakallim في أدب العالم والمتعلم فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله